أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار wama anfaqtum min nafaqatin abinda kuka ciyar na wani ciyarwa addaitun kuka bayar min zakatin na zakka aw sadaqatin ko wata sadaqa aw nadartin min nadarin ko kuma kuka yi wani bakanci daga wani bakanci fawafaitun bihi ya zama wannan bakancen da kuka yi kuma ku cika da shi ku cika wannan bakancen da kuka yi man nazara an yi illaha falyudihu kamar da ya tabbata a cikin hadisi duk wanda ya bakancen zai wata bauta zai wata ibada wato yi wa Allah bakancen haka to sai ya cika wannan bakancen nasa to fa inna Allah ya'lamu haqiqa ubangiji ya san wannan abin fayujazikum alaihi kuma zai saka muku akan wannan abin da kuka yi wa malil zalimin bi man zakati aw an-nadari aw bi wad'il infaqi fi ghayri mahal mahallihi ma'asallah min ansarin babu wani mataimaki lizalimina ga wanda suke azzalimai bi man zakati ta hanyar hana zakka da suka yi aw an-nadari ko kuma a'a suka yi bakance kuma suka ki cika wannan bakancan nasu awdi wadda infa'i fi gairar mahallihi min ma'asillah ko kuma a'a wajen ajiye ciyarwa ba a mahallinsa ba ka yi wani abu ka ciyar amma ba bigiran da Allah ya ce ka ciyar ba ka ajiye shi inda ba mahallinsa ba matsalan yanzu Allah ta ƙadiri abinda mutum zai bawa kamar wadda take lalatacciya wadda ake biyan ta irin a shawo nan abinda za a bata kaga wannan ka idan ka ce da yi ta da niyyar wani fasikanci ka ajiye abu a mahal ba ba mahallinsa ba to wayannan ba su da mataimaka ai maliki na lahum min azabihi ba su da ba su da wanda zai mataimakan ta tsare su daga azabar ubangiji na'am
إن السيرات بل وإن تبقوها وتنسوا للفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
na wajen da yake cewa auna zartin min nazarin ko kuka yi wani bakance shi bakance shi ne ka yi wa Allah alkawarin yin wata ibada matsalan yanzu kaga ya tabbata a cikin hadisi abdullahi bin amr bin al-as akwai azumi da ya karbi izinin sa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin sa ya dinga yin sa wanda har daga baya yake cewa ya laita ni qablatu rukhsatan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina ma na karɓi rangwamen yin azumin nan saboda ya yi wa Allah alkawarin zai dinga yi har ya tsufa bai ajiye wannan azumin ba ko ka yi bakancin wata ibada ko ta wata sadaka ko wani abu to wannan abin yana kanka yanzu misalin irin abin da muke karantawa na tsariƙa to wannan bakance ne shine kaga yanzu matsalar yanzu mu yan tijjaniya ai Allah muka yi wa alkawarin cewa kullum da safe za mu yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari da yamma ma bayan ta'awizi da basmala da fatiha za mu yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari wannan za mu yi shi kuma dukkaninsa a ɓoye don me saboda yadda ya zo a cin hadisin ƙudusi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ji Allah duk wanda ya ambace ni a ɓoye ni ma zan ambace shi a cikin zati na in ji Allah sannan ko muka yi bakancin muka yi alkawarin cewa za mu dinga yin wasu azkarun kuma shi kuma a bayyane shi ne sai mu zauna sai mu wajen mai zaman wazifa mai karanta istighfari talatin mu karanta salatul fati wadda ta tattare salati ga manzon Allah da kuma dukkanin da sunayen annabi ne sannan kuma mu zo mu la ilaha illallah mafificiyar kalma sannan mu zo mu karanta wani dogon salati wanda ya tattare salati ga manzon Allah gaisuwa ga annabi yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa sufofin annabi ita ce jawharatul kamali shi kuma wannan duk zamu yi shi a bayyane duk mun yi wa Allah alƙawari akan haka sannan kuma duk ranar juma'a mu kuma mu zauna bayan zikirin juma'a mi ta la ilaha illallah haƙi zuwa lokacin gurubi dan me dan mu dace da faɗan Allah da yake cewa fa iza qudiyatus salatu fantashuru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idan aka kare sallar juma'a Allah ya ce fantashiru fil ardi huwa za ban kasa can sai ya ce wadhkurullaha kaseeran ku je kuma ku ta ambatan Allah ambato mai yawa to shi yasa duk wannan sai muka yi wa Allah alƙawari akan haka wannan shine dariƙar tijaniya alƙawari ne sai muke yin sa kullum shi yasa ake cewa wanda ya karba to ba zai bari ba dan ne kai wa Allah alƙawari zaka dinga wayannan azkaru shi yasa sai aje sai ayi ma talqini yawa ba na abu ne talqini ba ai mubaya'a ce yadda zaka a cikin hadisi zaka akwai daga cikin sahabban manzo Allah yake cewa bayat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala iqamati salati wan nushi li kulli muslimin na zai ne cappa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mu baya a da shi akan zan dinga tsaye da sallah da nasiha kan kowane musulmi ai ko bai je wannan mu baya ba daman tunda musulmi ne sallah tana kansa nasiha ga kowane musulmi ta nasiha ga musulmi tana kan kowane musulmi amma sai je cappa da shugaba akan wannan irin yadda Abdullahi bin Amr bin al-As ya karbi wani izini khasi na sha'anin azumi gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama to mu ma wannan shine duk da cewa azkarun nan wato shari'a ta yi umumi gurin izini cikin yin su kuma sai mu samu wani izini hasi shine sai ka yi wa Allah alƙawari akan yin hakan wannan shine muke yi wato a cikin wannan ɗariƙa ta mu da muke yi ba wai wani abu ba zikiri muke yi da salatin annabi sai alƙur'ani na'am ko muna yi ne lillahi billahi na'am in tubdu sadaqati ai tuzhiru sadaqati idan kuka bayyanar da saraka sadakoki da kuke idan kuka bayyanar da su yace ayin nawafila ma'ana sadakoki wanda suke na nafila fani'in mahiya to madalla da su madalla da su wayannan sadakokin da kuka bayyanar da su ai ni'ima shay'an ibda'uha madalla da abu wanda kuka bayyanar da shi wa in tuhufuha tusirruha idan kuka boye su sadakokin kuka yi su a boye watutu halfuƙara'a kuka ba da su ga talakawa wanda suka mabukata huwa khairun lakum to wannan shine mafi alheri gare ku min ibda'iha daga bayyanar da ita wa ita'iha al'aganiya'a da kuma a ce an zo an ba wa mawadata ita su sadakoki wanda suke na nafulfuli ku samu mabukata ku bawa yafi ka ba wanda yake mabukaci amma sadaqatul faradi amma sadaka wadda take ta wajabci kamar zakka fal afdalu abin da yake mafifici izharuha wannan a bayyana a bayyana ta in zaka bada zakka a bayyana ta abinda aka fi so kenan li yuktada bihi dan ai koyi da mutum saboda idan ka bayyanar da zakka ka bayyanar da zakka wani shi ma zakka ta hau kansa shi ma zai yi wala Allah yuttahama dakka kuma shi wanda zakkar take kansa dakka a tuhumce shi a cewa na baya ba da zakka saboda inda ya kai wato yana da kuɗin da suka kai a fitan musu da zakka lokaci da za fitar musu da zakka to haƙƙi fa na Allah ne wannan kuɗin dole a fitar da wannan kuɗi haƙƙin nan a miƙa wa talakawa to sai bai yi ba sai a tuhumce shi shi yasa ita abin da aka fi so a bayyanar da ita wa ita wa halfu qara'a muta'ayyanu kuma a ba da ita ga talakawa wannan abin ayyanawa ne wannan an sani yawa an ayyawa nan yadda zo a cikin suratul bara'a ko sun fi takwas ɗin nan wanda su za a bawa Am- su za a bawa ita zakka ita zakka kenan sadaka ta wajabci amma wadda take ta nafulfuli nan kaga an ce idan kun shi yasa yace idan kun bayyanar da ita to in ta madalla da ita amma ku ɓoye ta ku ba wa talaka talaka wannan shine abin da yake mafifici yawwa in ka ba modatin yayi amma ka dai samu almajiri ka bashi wannan abin yafi tunda shine yake cikin halin bukata shi yasa shi ɓoye aiki aikin alheri ka ɓoye shi ba shi yake nuna cewa wannan aikin akwai ikhlasi a ciki ba kamar yadda bayyanar da shi ba shi yake nuna cewa mutum riya yake yi ba don so da yawa sai ga wani ya zo yana ta bayyana zikiri yana bayyana karatun alkur'ani yana yi jihara sai ga wanda ba su sani ba suna cewa kagan su na duk riya suke yi su je gida su yi a ɓoye mana a to ba haka ba ne wani zubin wanda yake yi shi shi kaɗai a gida ɗin sai iya shigar da riya ɗin tun da ita riyar ai a zuciya take yawwa ka nufin wani Allah wato shi ne riya don wani ya gani ko don ka jiyar da wani daɗi ko dai don wani wata manufa ta wani ba don Allah ba so da yawa kuma za a samu wani zai zo yana yi jaharar ɗin a ci fili yana yin abubuwansa jahara amma shi ina ya ina ina ma ya shagala da ubangiji zuciyarsa ta tafi cikin Allah ya manta da kauni ina ma zai zo ya yi riya yanzu wanda yake al'arufin billahi ina ya san wata riya wanda zuciya shi bai san wani abu in banda Allah a cikin ruhinsa yaushe zai yi riya na'am wayu kattur ankum min sayyi'atikum wayu kattur ko wani kattur yawwa sannan kuma muna kankare muku daga shashin munanan ayyukanku wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa ay alimun bi batinihi masani ne da cikin abu ka zahirihi kamar yadda yake a bayyanansa yawwa gami da muni akwai wani abu zahiri akwai wani abu baɗini amma shi a gurin Allah da zahirin da baɗinin daɗe ne yawwa saboda ana magana da ɗan adam ne ana magana da mutum to sai a bambance ma akwai wani abu zahiri akwai wani abu baɗini amma shi Allah da zahirin da baɗin da alimin bihi ne duk ya san komai duk ɗaya ne a gurinsa la ya fa shi sa ya ce alimin bi baɗinihi ka zahirihi la ya fa alai shay'un wato wani abu baya baya fukuwa gare shi na'am
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
na'am laisa alaika hudahu ya rasulullah shiryatar da su ba a dora ma shiryatar da su ba ayin nasa ba dora ba ubangiji bai dora ma shiryatar da mutane ba ba a kallon ba ba shiryatar da su ba ma'ana ilin dukuli fil islam shigar su zuwa ga musulunci innama alaikal balagu dahir dai isarwa shine abin da yake gare ka ya rasulullah abin da ubangiji ya sanya ma kenan ubangiji tabarak manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai shiryatar da halitta wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya habibihi Allah man ittaba ridwanahu shine mai shiryatarwa to amma ubangiji tabaraka wataala bai dora masa ba ya wajabta masa shiryatarwa abinda ubangiji tabaraka wataala ya dora ga janibi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine isarwa walakin Allah sai dai ubangiji ya hadi man ya sha'u hidayatahu yana shiryar da wanda ya so ya shiryatar da shi illar dukuli fihi zuwa shiga shiga shiga cikin cikin addinin musulunci wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar min khairin malin na wata dukiya fala anfusikum wannan ya tabbata gare ku ai sawa la'anna sawabahu laha domin wato sakamakon aikin ya tabbata ga wanda yi wa ma tunfiquna illa ibtiga a wajhi Allah ai sawabu la ai sawabuhu la ghayruhu min arab ad-dunya khabrun bi ma'anan nahyi yace wannan labari wato labari ne amma da ma'anan nahyu da ma'anan nahayi ma'ana kada ku sanya ciyarwarku face ta zama khalisan neman yardar Allah ku yi ta khalisan lillahi sai dan Allah duk ciyarwar da za ku kada ku yi ta sai dan wato sai dan sai dan zatin Allah ma'ana dan neman ai sawabu sakamakon ubangiji la gairuhu ba wai wanin sa ba ba neman wani abu min a'radud dunya daga wasu wato wato wato abubuwa na duniya wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na wani abu na wata dukiya yuwaffa ilaikum ai jaza'uhu za a cika muku sakamakonsa wa antum la tuzlamuna ai tunka suna minhu shay'an ba za a tuyo muku komai daga cikin wannan abun ba na'am
للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسعدون الناس إلحافا وما ينفقوا من خير
للفقراء الذين أهثروا في سبيل الله أي خبر مبتدا محبوب أي الصدقات wannan wato ya ce labari ne na mubtada wanda yake mahazufi ma'ana ayus sadaqatu ita sadaqo'i sadaqa ta tabbata ne lil fuqara'i ga waɗanda suke mabukata allazina usiru fi sabilillahi wayannan wanda aka dakatar da su aka tsare kawunan su fi sabilillahi aka dakatar da su fi sabilillahi ay alal jihadi akan jihadi nazalat wannan aya ta sauka fi ahlus suffati a cikin ahlus suffa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke can wato ƙarshen masallaci rumfarsu tana nan anan wahum arba'a mi'a min al-muhajirina su su wajen mutum 400 ne daga cikin muhajirai ursidu li ta'allamul qur'an kawai nan an dakatar da su a nan ne suna zaune kawai dan su karanci alqur'ani wal khuruj ma'a saraya da kuma fita yan aka ce za a fita yaki kawai shikenan a zo a fita kawai in za a tura rundina nan ne za a aike su ko aikin su kenan abin da suke abin da suke dako kenan shi ne ke cewa ra'isun shugabansu shine shine Abu Huraira Abu Huraira to wannan aya ta sauka akan su ne shine Allah yake yake yake yaban su domin su sun taho daga maka sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun baro dukiyoyinsu a maka sun baro iyalinsu ya zama a madina ba su da komai in ba su ji an ce a zo a fita yaƙi ba su fita in ba wani zubin abin da su habbai suka samu su zo su ba su shi kilan tsanci abin da yake cikin su kenan kawai sai karatun alqur'ani shine Allah ya ce wala yasafiquna barban safaran fil ardi kuma ba sa iya yin wata tafiya a cikin ban ƙasa littijarati saboda ciniki ba sa iya yin tafiya don neman ciniki wal ma'ashi ko neman abin rayuwa lishigulihim anhu bil jihadi saboda shagaltar su gabarin yin kasuwanci sun sa ga masu kawai sai jihadi ya sibu humul jahilu da halihim agniya'a wanda wanda ya jahilci halinsu yana zaton su aganiya a mawadata ne mina ta'affufi saboda kamewa ai li ta'affufihim an su'ali saboda kamewar su ga barin yin roko ba sa yin roko wa tarkihi da kuma barin su roko wanda bai fahimci halin su ba sai zace su mawadata ne ta'rifuhum ya mukhatiban bisimahum kai ya kan abun magana kana sanin su bisimahum da alamomin su ai alamatihin alamominsu minar tawazu'i wajen kaskan da kai wa asar juhudi da alama ta ƙoƙari a tare da su la yas'alunan nasa shay'an ba sa roƙon mutane komai fa yulhifuna ilhafan balantana su dinga nannacewa nannacewa wajen a ba su abu ai la su'ala lahum asalan asalan ma babu roƙo gari su ba su roƙon wani fala ya qa'u minhum ilhafun wannan na cewa a ba su a ba su baya afkuwa gare su wa huwa al-ilhahu shine nan na cewa wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na wata dukiya fa inna allaha bihi alim ubangiji masani ne da shi fa mujazun alayhi kuma ubangiji zai saka muku akan wannan abin na'am
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
wannan aya an ce ta sauka ne a cikin sha'anin sayyidina abubakar siddiq a yayin da ya zo ya yi sadaka da dirhami dubu arba'in da daddare da rana ta yi ya ɗauko shi ma dirhami dubu arba'in ya bayar kuma duk wannan suna da cewa sadakatin illallahi wa rasulihi sadaka saboda Allah da annabi yawwa irin can yadda muka faɗa ka abu bin malik lokacin da aya ta sauko wa alal lazina wannan wanda aka wannan mutum ukun nan da aka yi musu afuwa wanda aka bayan su a cikin bara'a da shi kaka abu na malikin cewa ce inna min taubati an an an hale amali sadaqatan lillahi wa rasulihi yana daga cikin tuba na ga baki ɗayan dukiya da zan bare ta sadaka zuwa ga Allah ga manzon Allah to su ma duk haka suke yi sadaqatan ilallahi wa rasulihi to haka ya dauko da dare ba da dubu arba'in da rana kuma ya ba da dubu arba'in wasu kuma suka ce a'a ta sauka ne akan haƙƙin sayyidina Ali dan Abu Talib ya kasance da dirhami hudu in ban da dirhami hudun nan babu komai a tare da shi amma sai ya dauko da daddare ga baki ɗaya sai ya bada ita yana da wasu kuma su kuma da rana sai ya dauko sai ya bada su ga baki ɗaya shi kuma ya zauna haka to shine ubangiji tabaraka wataala sai saukar da wannan ayar allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari wa'annan da suke ciyar da dukiyoyinsu da daddare da kuma yini sirran wa'alaniyatan su bayar a ɓoye su bayar a fili falahun ajurhum inda rabbihim sakamakon su ya tabbata gurin ubangijinsu wala haufin alaihim wala hum yahzanun babu shayi a gare su kuma babu damuwa a gare su alkiyama na'am الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطره يتخطره الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ban ya faɗi yi magana akan sha'anin ciyarwa wanda suke ciyar da dukiyarsu to sai kuma anan ubangi tabaraka wata'ala zai yi magana akan ita wato yadda ita kanta tasrifin dukiyar za a yi ta ga irin abin da bai dace a yi a cikin dukiya ba shine Allah yake cewa allazina ya'kuluna riba wayannan da suke cin riba ay ya'khuzunahu suke karɓar riba wa huwa ziyaratu fil mu'amalati ita riba shine dadi a cikin mu'amala din nuqudi ta hanyar kuɗi wal mad'uwal mad'umati da kuma abubuwan ci fil qadari a cikin gurgudu awul adali ko kuma lokaci masu yin wannan kenan masu cin riba wanda asalinta ita ribar ana yin ta ne a cikin bashi ka zo ka ba wa mutum bashi ka ba shi bashin naira dubu kun sa ajali cewa ƙarshen ramadana ɗin nan zai zo zai kawo ma da ƙarshen ramadana ya zo bai kawo ma ba to shi kenan sai ya zo ya ce to shi kenan tun da ban bayar ba ka ƙara mun lokaci ni kuma in na zo zan kawo ma kuɗin nan to ni kuma zan ƙara ma wani abu a ciki kaga an samu daɗi kenan kaga wannan riba ne wannan yawwa irin dai abin da ake yi kamar na sha'ani interest a baka bashi in an baka bashi duk lokaci yana da ƙaruwa kuɗi kuma suna da ƙaruwa a kanka lokaci na ƙaruwa kuɗi suna da ƙaruwa a kanka an baka bashin dubu ɗaya ai kaga a ƙa'ida tun da dai har bashi na dubu ɗaya dace ka kai to sai a ƙara ma wani abu a jin sai a ce ka kai dubu ɗaya da ɗari biyu in baka ankara ba haka suke a jahiliya in baka ankara ba ana ƙarawa ana ƙarawa har wani zumu ita kanta wannan wato ita ribar sai ya zama ta ƙaru ta kuma asalin kuɗin to wannan ba abu ne mai kyau ba yawwa to Allah ya ce wannan da suke cin riba la yaqumuna min quburihim illa qiyaman kama yaqumu allazi yatahabbatu ash-shaytanu min al-masi ai ba sa tashi daga cikin kabarukan su face ir tashin da kamar wannan wanda kamar wanda wato shedan ya bige shi ya kayar da shi min almasu saboda taɓin kai saboda hauka shi ne ce aljinunu bihim haka suke tashi a ran tashin alkiyama zalika alladina zala bihim wannan abin da ya sauka gare su da annahum bi aidi sabbi annab saboda sababin cewa su qalu sunan ce innamal bai'u mislur riba ai shi ciniki kamar riba yake sun daidaita da ciniki da riba yawwa shi kenan yana zaune ko shi kenan zai dinga ba mutum bashi zan baka bashi amma kuma in ka tashi naira kaza za ka kamu sai ƙara maka kuɗin ruwa to wannan abin da suke yi kenan fil jawazi a cikin halaji suna cewa to ai da ciniki da riba suna cewa ai didde ne to ita kuma riba wato idan mutum yana cin riba a alƙiyama mahaukaci yake tashi kamar yadda ya faɗa anan yawwa illa kama ya kuma lazi ya tahabbata wushe ɗani min almasi haka zai tashi a ran tashin alkiyama yana mahaukaci shi yasa wato haramcin riba an haramta riba a kitaban wasunnata wa ijma'an shi yasa duk wanda ya halatta riba mutum ya halatta ta ma to wannan fakar kafar mutum ya kafirta mutum ya zo ya ce riba ai halarci ta yi daidai ba a iya yin ta to wannan mutum ya kafarta ƙur'ani ya haramta ta sunnar manzon Allah da jama'an duk an haramta cewa riba haramun ce in zaka ci to kasancewa dai zunubi kake wannan kuma lamari yana gurin Allah in Allah ya ga dama ya ma afuwa to amma ka halatta ta ka ce ai babu komai kai wani tali ka ce ai babu komai a iya cin riba to wannan malamai sun ce wannan yin haka zai kai mutum ga kafirci shi ne can a cikin hadisi ingantacce ke cewa la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahu ubangiji ya tsinewa wato mai cin riba da wanda yake wakilin ribar da mai rubuta ribar da kuma mai shaidarta wa halallahu albayi a wa harramar riba ubangiji ya halatta yin ciniki ubangiji ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun wanda wa'azi ya zo masa min rabbihi daga ubangijinsa fantaha an akalihi ya zama sai ya hannu daga cin riban falahu ma salafa to abin da ya wuce wannan ya tabbata gare shi ai qablan nahai kafin hanin abin da ya wuce shikenan wannan babu kuma ya tabbata gare shi yawwa ba zai jiyo zuwa gare shi ba wa amruhu lambarin sa fa fil afwi anhu a cikin yin rangwame gare shi ilallahi wanne yana gurin Allah yana gurin Allah wa man ada ila akalihi wanda ya jiyo kuma zuwa ga cin riban yana mai kamanta ita ribar bilbai da ciniki yana ganin kamar daidai ne filhil a cikin halacci to fa ulaika ashabun nar wayannan sune yan wuta kun fiya khaliduna za su dawoma a cikin ta Allah kiyaye mu
يمحق الله الربا ويؤتي الصدقات
yamhaƙullahun riba ubangiji tabaraka wata'ala yana shafi riba yana tafiyar da albarkar riba shi yasa duk dukiyar da aka tara ta da sha'anin riba za ga ba ta albarka yawwa ba ta yin albarka in dai aka tara ta ta hanyar riba yamhaqullahur riba ay yanqusuhu wai zahabu barakatuhu albarkarsa kuma tana tafiya albarkar wannan dukiyar in dai ta hanyar riba ta taru wayur bis sadaqati ubangiji tabaraka wa ta'ala ayi ziduha ita kuma sadaqo'i ubangiji yana dada ta tana karuwa wayun miha ubangiji yana dadar da ita wayu ba'ifu sawabaha yana ninninka wato sakamakonta wallahu la yuhibbu kulli kaffarin bi tahlilir riba afimu ubangiji baya san dukkanin wanda yake mai butulci ta hanyar halatta riba afimu wanda yake kuma yake mai tsananin laifi shine fajirin wanda yake mai tsananin laifi da akalihi gurin cin riba ayyu aqibuhu ma'ana ubangiji tabaraka wa ta'ala zai masa hukuma na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتركوا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة wannan da suka ba da gaskiya da Allah suka yi aiki nagari kuma suka tsaye da sallah suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su ya tabbata gurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro a gare su kuma babu damuwa a tare da su Allah sanya mu cikin su
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين na'am فإن لم فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya ittaqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba ay utruku ku ji tsoron Allah ku ji shayin ubangiji ku bar abin da ya ragu min ar-riba na riba in kuntum mu'minina idan kun kasance ai sadiqina fi imanikum ku masu gaskiya ne cikin imaninku fa inna min sha'anil mu'mini ai yana daga cikin sha'anin mu'mini imtisalu amrin lahi ta'ala shine matsala umarnin ubangiji ya dinga bin umarnin ubangiji to Allah ya ce ku rabi ku rabu da abin da ya zama ya rabu na riba nazalat wannan ayat ta sauka lamma talaba ba abu sahabati ba'adan nahyi bi riban kana lahu qabalu lokacin da shashin sahabbai wato bayan an yi hani ga barin riba to sai nemi wani dan dadin sa wanda ya wanda dan dadi da yayi tun kafin hannun ya zo ya nemi wannan to sai wannan aya ta sauka aka hani gabarin wato abin da yake ragowa na riba yawa aka hana su gabarin wannan fa in lan taf'alu ma umurtin bihi idan ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba na sha'anin riba kuke zuwa wajen riba kuke cin riba to fa'azanu ai ilamu bi harbin min Allah wa rasulihi ana sanar da ku za ku yaki da Allah da ma'aikinsa in dai ba ku baccin raba ba ana sanar da ku da yaki da Allah da annabi lakum lakum gare ku fihi tahdidun shadidun lahum a cikin wannan akwai tsoratarwa razanawa mai tsanani gare su walan ma nazalat yayin da wannan aya ta sauka kalu sai suka ci la la yadalana bi harbi ai ban mu da iko gurin iya yaƙi da Allah da annabi suka faɗar haka wa in tubtum ai raja'atum anhu idan kuka jiyo kuma gabarin gabarin sa gabarin cin ribar falakum ru'usu amwalikum wato asalin dukiyoyinku ya tabbata gare ku abinda kuka bayar da can da niyyar ai muku dadi kafin hanin yazo to yanzu tunda an zo an yi hani gabarin riba ba za ku karɓi wannan dadin ba abinda yake gare ku shine asali na dukiyoyinku la tazlimuna bi ziyadatin ba za ku yi zalunci bi ziyadatin ta hanyar dadi ba wala tuzlamuna kuma ba za a ba za a zalunce ku ba kuma bi naqasin da wajen rage na'am shi yasa a cikin laifuka babu laifin da aka ce mutum zai yaki da Allah da Annabi sai kwaya biyu da mai cin riba ta'azanu bi harbin minallahi wa rasulihi duk mai cin riba to ana sanar da shi zai yaƙi da Allah da annabi ka san kuma mutum ba zai iya ba sai kuma mai yaƙi da waliyan Allah wanda yake yaƙi da wani masoyin Allah waliyin Allah to shi ma wannan yana ana sanar da shi zai tinkari yaƙi da Allah da annabi ka san ba zai iya ba mana adali waliyan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake gaba da wani masoyi na in ji Allah faƙar azantuhu bil harbi Allah ya ce yana sanar da shi za su yaƙi shi da shi yawa shi yasa a kiyayi yin yaƙi da masoyin Allah ka kiyayi wanda Allah ya yarda da shi ka ce za ka yaƙi da shi ka kiyayi wanda Allah ya yarda da shi mumini musulmi masoyin Allah masoyin annabi ka kiyayin faɗa da shi hatsari ne na'am
وإن كان ذو أسرة ذو أسرة فنذر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو أسرة idan ya zamo wato shi wanda yake mabarcin bashin ya zamo talaka ne fa nazratul lahu to a saurara masa ai alaikum ta'khiruhu ila maisaratin wato ku saurara masa haraki zuwa ya samu yalwa yawa aiwa aiwa aiwa ku yusirin lokacin da zai zama cikin halin wato yalwa da zai iya biya wa anta saddaku wato ku yi sadaka shine ai ta tasaddaku alal musiri akan shi wanda yake talaka bil ibra'i ta hanyar kubutar da shi akan abin da ake bin sa khairun lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san annahu khairun cewa wannan alheri ne faf'alu to ku aikata shi fil hadis ya tabbata cikin hadisi man anzara mu'siran wanda ya dan saurara wani wanda yake talaka talaka ne kana bin sa kudi shikenan kaga alamun bashi da shi ka dan yi masa afwa ka dan saurara masa awwa ba anhu ko kuma a'a ka tabbatar bashi da shi kace ka yafe masa to azallahu Allahu fi zillihi ubangiji zai lullube shi a cikin inuwarsa yawma la zilla illa yawma la zilla illa zulluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwar ubangiji rawahu muslim yawa shine kaga can kuma Imam al-Bukhari ya fitar cewa wani hadisi kana rajulun yudawinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la Allah yatajawaza anna fa tajawaza Allahu anhu za a ba da labarin cewa wani mutum ne yana da dukiya yana ba mutane bashi ta ba mutane bashi to in ya ga wani wanda yake bashi da shi an bashi bashi sai ya ce to wannan kudan saurara masa a bi shi a hankali kada a matsa masa watakila mu ma dalilin saurara masa da muka yi mu ma Allah mu ma ya mana afuwa ya kawar da kai gabarin mu gabarin mu ma laifukan mu za ya ce to kuma sai Allah din ya masa afuwa din yawwa to shi sa in kana bin wani wani ya zo ba maki ya ci bashin ka ne ko garin ciyar da iyalanka ko wata mu'amala ka tabbata kuma ba ganganci yayi ba kar ta matsa masa bi shi a hankali yawwa yawwa kai ma sai Allah kai ma sai Allah kai ma sai sai ma da laddafa ma kai ma a cikin sha'aninka tsakaninka da wasu ko tsakaninka da shi na'am wattaqu yawman واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji shayi yinin da za ku koma cikin sa zuwa ga Ubangiji huwa yawmal qiyama da shi ran tashin alqiyama summa tuwaffa fihi kullu nafsin sannan a cikawa rai ko a cikawa kowace rai jaza'uhu sakamakon aikinta jaza'u ma kasabar sakamakon abin da ta aikata amilat min khairin wa sharrin na alheri ne ko na shari wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba bi naqasin wajen rage tauye musu aikin su bi naqasa hasanatu wajen tauye musu hasanar su aw ziyaratu sayyi'atun ko kuma a dadda musu a gurin munanan ayyukan su wanda kamar da Abdullahi bin Abbas yake faɗa yake cewa wannan ayar ayatul ruba ita ce ƙarshen sauka a cikin alkur'ani yawwa wannan ayar ita ce ƙarshen sauka don haka wannan wajen wata ku yawon turja ƙuni fihi ilallah su matuwafa kullum nafsin ma kasa fata mula ya zulamuna shi ne abin da ya ƙarshen abin da ya sauka na alkur'ani an ce kamar yadda shashin malamai suke fada an ci wato an ci an saukar da ita ne wato lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama da ya fi saura kwana biyar a koma zuwa ga Allah ba yawwa duk da dai an yi saɓani gurin kwanaki wasu sun ce kwana biyar wasu kuma sun faɗi sun faɗi makamancin haka sun faɗo wani haka na'am waje
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إليه إلى عجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليبدل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيئا ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليكرم وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إلى أبدهم ولا تسعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى عجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدري ألا ترتابوا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كافر ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
يتولى الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kamar yadda aka yi bayani an ce jibrilu lokacin da jibrilu ya saukar da ita sai yake umarta shugaba sallallahu alaihi wasallama da a sanya ta a daidai aya ta 280 wanda an sani ita bakara tana da aya 286 sai zama an ajiye ta kaga saura aya biyar kenan a gama da bakara wadda ayar da za ta zo yanzu ita ce ayatul dainin ya lazina amuni za ta dayantin bidainin wadda ake cewa kusan da alkur'ani babu aya mai tsayi kamar ita wannan ayar da aka karanta yanzu wanda kuma kamar yadda na faɗa ita wannan ita wannan aya wadda take ta ƙarshen sauka kamar yadda malamai suke saɓani wasu suka ce ta sauka ne wato kafin koma shugaba sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah wasu sun ce ma da sa'a kamar uku bayan ta zo ba fi sa'a uku ba a koma izuwa ga Allah wasu kuma sun faɗi cewa kamar kwana bakwai wasu faɗi cewa kamar kwana 21 to akwai dai manganun malamai da yawa akan a cikin sha'anin wannan wannan wannan ya isa ka gane wato wata mu'jiza ta alqur'ani da wata gwaninta ta alqur'ani shi alqur'ani farkon saukarsa ya fara da iqra'a iqra'a ya fara da karatu ne ikira bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq ta fara da ikira ƙarshe kuma abin da ya zo ya sauka sai ya rufe da wata ƙuyomin turja'u na fihi ilallah sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna yawa an buɗe shi daga fara karatu sannan kuma an rufe shi da cewa lalle ka ji tsoron yinin da za ku koma zuwa gare shi yinin da za ku koma gurin ubangiji wanda a wannan yinin ne kowace rai za a cika mata sakamakon aikin abin da ta aikata kuma ba za a tuye su da komai ba ba za a zalunce su ba babu zalunci gurin Allah inna Allah laysa bizallamin lil abid yawa to dan haka ubangiji yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi ubangiji ya haramta zalunci a kansa kuma ya haramta shi akan bayi waje altahu bainakum muharrama yawa to ina ganin zamu tsaya anan wadan saboda aya ta yi tsayi sai Allah ya kai mu gobe kuma sai mu ci gaba alhamdulillah
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
fatiha da salatul fatiha
Amin. Amin.